إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan iya gwada godiya sun da ga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Usman bin Affan domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma wanda yau muna 21 ga wannan wata ko? 21 ga watan Ramadan iya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya dace da 31 ga watan uku shekara ta 2024 a jiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 39 cikin wannan sura mai albarka suratul furqan yau za mu tashi farkon aya ta 40 daidai ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصوت الله فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضل إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى yana magana game da mutanen Makka waɗanda suka karyata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan hujjoji da dalilai kwarara sun zo musu Allah ta'ala ce wa laqad ataw ala alqaryati allati umtirat matar saw Allah ta'ala ce tabbat mutanen makka sun biya a cikin bulaguran su da suke idan za su je shi yankin sham domin kasuwanci Allah ce sun biya ala alqaryati allati umtirat sun biya ta ga wata alqarya wani birni wanda aka yi wa mutanen matsarar sau mummunan ruwa na azaba inji Allah ta'ala Allah ta'ala ke suna bin garin suna ganin alama garin a falam ya kunu ya rauna ha shi ba kasance suna ganin garin ba ne don me yasa ba su wazantu ba Allah ke balkanu la ya biyu na shura Allah ke su dai sun kasance ba sa tsammani idan an mutu Allah zai sake tare da su kenan ba wai ayoyi bane ba su gani ba daga cikin ayoyin da Allah ta'ala ya nuna musu na hadarin karyata manzanni cewa ba cika karyata manzanni a tsira ba Allah ta'ala ya ce mutanen makka da suka karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu laburo da suke daga yankin makka zuwa yankin sham ka take cewa siriya da palestino a yanzu kenan suna biyawa yankin jordan ko jordani kenan a nan za su ga mutanen da annabi lut ya zauna tare da su Allah ta'ala ya musu azaba su ne a falamiyar Allah cewa kada asau alƙaryati lati umtirat matar sau alƙaryar lati umtirat matar sau shine garin da ake da suna sadu garin sadu nan ne garin da annabi lut alaihi salam ya zauna daga ƙarshe Allah ta'ala ya alakar da mutane amma akwai alamar da har yanzu take nuna ma cewa ruwan da yake wurin nan ba ruwa bane wanda yake da fi sabilillah bi ma'ana ba ruwa bane wanda irin ruwa na duniya wanda za a iya amfani da shi Allah ta'ala ya sanya ruwa ne wanda yake na azaba Allah ta'ala ce wa idza ra'u afalam yakunu yarawnaha shin ba su kasance suna ganin garin ba limana in sun zo ba su taba ganin garin ba ganin garin bai ishe su wazi ba Allah yake sun gani kuma sun san me ya faru amma me hana su imani bal kanu la yarjuna nushura su ba sa tsammani in an mutu za ta shi abin da ya hana su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mutanen annabi lut alaihi salam Allah ta'ala ya azabtar da su ne saboda suna wata alfashar da babu wanda ya fara yin ta a duniya sai su duk wani wanda yake neman namiji a matsayin shi na namiji ko mace ta ce za ta biya bukatar ta a wurin iya mace yar wata mutanen annabi lut su suka fara su ma ba su tsira ba waɗanda suke a yanzu ma wallahi ba za su tsira ba wannan ita ce ka'ida ta ubangiji duk wanda ya bi Allah a da sai ya yi kyakkyawan ƙarshe na yanzu ma sai ya yi kyakkyawan ƙarshe kuma duk wanda yake saba wa Allah a da ba wanda ya kai labari wallahi na yanzu ba za su kai labari duk abin da Allah yake ba da labarin kisar adawa ba a taɓa gayin wasu jama'a kawai aka ce Allah halakar da su aka yi shiru ba babu duk waɗanda Allah halakar da su sai an gayi laifin da suka yi Allah halakar da su ba labari bane dan ka ji a ana gaya ma kar ka yi abin da suka yi domin Allah zai maka abin da ya ma wace wannan shi ne ana ba da labari ne li na ja'ala alakum tazkiratan wa ta'iyaha uzun wa'iya domin duk wani wanda zai wa'azantu kamar yadda masu hikima suke cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah to shine ana Allah ta'ala ya bayani akan mutane annabi lut alaihi salam asalin shi ba annabi bane imani ne yayi da wani annabi sai Allah ta'ala ya mai hukunci da annabtaka mutum ne wanda yake Allah ta'ala dama a ɗabi'a Allah yana sanya annabawa su zaman masu tarihi na gari ba wani annabi da za a nuno a ce ma da can mutumin banza ne ba a yi wani amma sauran mutane ana iya samu kuma daga sun tuba shi kenan a ta'ibu min zambi kamar la zambala wanda ya tuba daga laifi kamar wanda bai taɓa ba amma su annabawa sai Allah ta'ala ya sanya su tun a dacen tarihinsu mutanen kirki ne ɗabi'unsu da halayensu halaye ne na waɗanda yake daga kagani za ka yi ba annabi ibrahim a.s. lokacin da aka yi ƙoƙarin jefa shi a cikin wuta ko mu ce aka jefa shi a cikin wuta Allah ta'ala ya sai da shi sai ya yi hijira ya bar gare shi lokacin da ya hijiran nan Allah ta'ala sai sa daga cikin mutanen da suka yi imani da shi akwai annabi Lut Allah ke fa'a mana lahu Lut sai annabi Lut ya yi imani da shi imanin nan da ya da shi malamai suka ce farkon wanda ya imani da annabi Ibrahim cikin mazaji shi da annabi Lut alaihi salam to sai Allah ta'ala ya mushi kyauta ko tukuici da annabtaka da Allah ta'ala ya bashi annabtaka ya zama annabi sai koma wani gari ya zama garin nan da yake mutanen garin mutanen banza ne aikinsu shi ne namiji ya biya bukatar shi aurin namiji mace ta biya bukatar ta aurin mace ya yi wa'azi ya yi wa'azi amma mutanen da ya samu ‘yan kaɗan ne waɗanda suka musulunta kuma suka yarda cewa wannan aikin ɓanna ne ba za su yi shi ba amma jarrabawa da Allah ta'ala ya mishi sai Allah ta'ala ya jarrabe shi da matar shi ta zamanto da ita ake haɗa baki a gaya ma mutanen banza na gari cewa an yi baki a gidansu shi ne Allah ta'ala ce wa daraba Allah masalan daraba Allah masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila dukhula an-nar ma'ta annabi lut alayhi salam bayan yayi wa'azi ya dauki tsawon lokaci sai Allah ta'ala ya aiko ranan nan wasu mala'iku suka zo domin su je su gama da mutanen gari mala'ikun nan da suka zo sun fara biyowa daga garin annabi ibrahim alaihissalam saboda akwai aikin da za su yi a wannan gari wancan garin kuma akwai aikin da za su yi shi ma na daban me za su yi a garin annabi ibrahim sun zo ne domin su ba shi labari cewa allah ta'ala ya mushi albishir matar shi za su aiki matan nan malamai suka ce a lokacin da ake ba da labari ta ba shekara 80 baya ba ta taɓa aihuwa ba shi kuma annabi ibrahim a lokacin ya wuce shekara ɗari a lokacin amma kuma allah ta'ala ya ba shi albishirin cewa matar shi za ta aihu wace wannan dai tsohuwar ba abin da ya gagari allah innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to annabi ibrahim da ya gansu baki ne suka zo suka ce shi ba su baki ne a gidan suka sauka alaihi salam mutum ne mai karamci kai tsaye sai ya gaugawa ya je dama makiyayi ne sai ya ɗauko ɗan maraƙi mai kiba mai mai ya gaso shi ya kawo ya aje a gabansu ijilin hanis a wata aya ijilin sami hanis ya riga ya dafu kuma ga shi kyakkyawa ne nan kuma ana magana kan cewa mai mai shi aka yanka ya zo ya aje musu ya kawo ruwa sai ya ɗan koma gefe domin su annabi ibrahim alayhi salam sai ya lura da su cewa ba sa cin abinci ba ma wanda yake meka hannun shi ga abincin nan ga abin shan amma babu wanda yake kuma daga bulaguro suke me ake fara kawo ma bako galiban ki shigowa ta fi damu shi ko da za a kawo mai abinci sai ce ku shigo ku sha ruwa ma ai ba ruwan kaɗai za a bada amma shi ya kawo ruwan kuma ya kawo abinci amma babu wanda ya kawo Allah ta'ala ce falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum fa'awjasa fi nafsihi wa fa'awjasa min khifa Annabi Ibrahim alayhi salam da yaga hannayen su ba sa kaiwa zuwa ga abincin nan nakirahum sai ya rinka tunanin wani irin mutane ne wa sai ya koyi damuwar shi gami da su a cikin ran shi daga ƙarshe ya kasa haƙuri ya tambaye su baki mai tafiye da ku suka ce mukin nan da kuka kake gani Allah ta'ala ya turo mu ne mu biyo garinka amma asali ba garinka za mu mun zo ne mu ba ka labarin cewa matarka za ka aiki ya ce wata aski aka ce wannan baiwa Allah tana baya tana jinsu labarin da ta cewa za ta aiki malamai suka ce sai ta yi dariya kalmar fadalika wa basharna hadu ishaq sai ta mi wa min wara'i ishaq yaqub Allah ta'ala ya mutu albishir cewa za ta samu da mai suna annabi ishaq sannan dan ma zai a gida sunan shi yaqub wata kyauta sai Allah da da jika kai sai aka ba ta albishirin za ta samu da kuma dan shi ma zai aiki kuma dan su jikan ma ga sunan shi baiwa Allah sai ta ce a alidu wa ana ajuzu wa haza ba ni shekha yanzu na aihu alhali na riga na tsufa kuma mijina ya riga shi ma ya zama tsoho ga baki daya asali matar malamai suka ce bakarariya ce bi mana irin wadda ba ta aihuwa ce tun tana karama domin ba ta tsohon ta ya aure ta ba tun yana matashi ya aure ta hijirar da aka yi wadda makaranta shekarar jiya da ita ce aka yi tsawon wannan lokacin amma Allah ta'ala bai ba su aihuwa ba amma gashi ta tsoho kuma Allah ta'ala ba ta aihuwa daga ƙarshe bayan wannan labari da take sai annabi Ibrahim alayhi salam yake tambaye yake tambaye wa annan bayan Allah qala sai ce fa ma khatbukum ayyuhal mursalun ya ku wannan manzani tunda kun ce aikin ku aka yi menene cikin labari cikakken labari qala sai suka ce inna ursila ila qaumin mujrimin mu an aike mu ne zuwa ga wasu mutane mabannata wani mutane ne wannan mutane annabi lutu alaihi salam linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin za mu zo mu musu ruwan duwatsu ne kowane dutse daya akwai alama daga wurin Allah cewa dutsen nan ya fada ma wani ba dutse ba ne dubu aka watsa su samu kowa a kowane dutse musawwama ai mu'allama kowane dutse yana da alama da sunan wa zai fada ma musawwamatan inda rabbika lil musrifi ga mabannata saboda ni fa ma wajadna fiha ghayra baitin min al muslimin a garin gabaki daya babu wani gida daya na musulmai in ba gidan mutum daya ba shine wa annabi lutu alayhi salam domin a lokacin da ya gaya musu za a je ne a halakar da mutanen gari kaza annabi ibrahim alaihissalam ya san akwai dan uwan shi kana sai ce inna fiha lufa a gari akwai annabi lufa annabin Allah ne kuma yana wa'azi shi baya banna dan nisa za a wani qalu sai suka ce nahnu a'lamu bi mawliha kai ba annabi lufa sani ba nahnu a'lamu bi man fiha mu mun fi ka sanin suwa suke ciki ba wa yake ciki ba suwa kai shi kadai ka sani yana da mabiya waɗanda suka yi imani da shi ba su aikata wannan bannan dukkaninsu za mu tsayarta da shi ta yanzu hankali ya kwanta bayan allah suka wuce suka je garin annabi lut malamai suka ce sun shiga garin ne kusan lokacin sallah azhar suna zuwa sai suka biyo ta ga gonar shi suka gaisa da shi yace bayan allah ina za ku suka ce gari kaza yace amma da za ku bi shawara ta da ba ku bi cikin garin da ba ku kewaye suka ce a gari kin da muke cewa za mu bi ai wurinka ne muka ni kuma eh ba kira ne suka ce ba yace lalai mahana kuma sai shiru yace to baki amma dai mu je suna tafiya yake mutanen garin da mutanen banza ne sai kun yi abu da su amma dai mu je hankali shi ya tashi yayi baki sannan kuma ya san mutanen shi mutanen banza ne namiji yana biyan bukatar shi a wurin namiji tun da sun zo za su nemi cewa sai sun yi banna da su shi kuma shi dai ne bayan da zai iya kare su shi su hankali shi ya tashi ya zo da su ana gani suka rinka jin daɗi matar gidan da rana sai ta kunna hayaki daga an ga hayaki sai sai akwai baki a gidan sai da ya bi hanyoyi da babu mutane amma sai da suka gani suna shigowa ya kawo musu abinci su ma ba su ba da ya gani ba su bai ce to ko gajiya ce suka yi ana nan kawai sai da ya ji hayaniya a kofar gidan shi da ya leko me yake faruwa suka ce an ce an yi baki a gidan nan ya ce kwarai an yi baki suka ce to a gudu su ya ce haƙula ibanati kunna a faharu nan gashan iyana mata su suka fi cancanta me yake nufi da ɗiyan shi ba wanda ya haifa ba duk wani annabi matsayin uba yake da al'umma bi ma'ana duk wanda yake son ya biya bukatar shi da can mata dan yasa za ku lokaci za ku biya bukatar ka wuri masa yayi yayi da su yace alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku ba wani mutum wanda ya san mutunci da ya kamata baki ne ba wannan in ba a girma ba ko ba za a ci mutunci ba ko suka ce duba alam nan haka anil alamin ba mun hana ka ce kawo baki ba da mun gaya ma ko ba mu gaya ma ai sai da muka gaya ma ana nan ana hayani nan kawai sai mala'ikun da suka ci sai suka taso kuma duka sun zo ne da siffofin mutane suna hutowa waje sai suka gansu mutanen banza sai ni ke cewa shi ya kama wanci wani ma yake cewa ya kama wanci mala'ika a lokacin hankalin shi ya ƙarasa shi sai wani ya ja shi gehe sai ce inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka kwanta da hankalinka mu ba mutane bane manzani ne daga wurin ubangijinka lan yasilu ilayka magana su ci mutuncinka su yi banna da mu ba zai yi ba abinda muke so da kai kawai kyale su ba sun koma sun ce sai da daddare ba fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa tabi adbar wa la yaltafit minkum ahad wamdu haythu tumam ka kwanta da hankalinka in dare ka tattara iyalanka ku kama hanya ku bar gari amma fa wattabi adbarahu sa su gaba kai ka tsaya a baya dan kar ya zama akwai wani mai imani a cikin gari dan abin da zai biyo baya ba wanda zai tsira a cikin gari kuma ba bala'i bane da za a iya zubo da shi ya tsallake gidan wani a garin ake so a bari domin za a yi abin da Allah bai taɓa yi ba saboda su ma sun yi Allah laifin da ba wanda taɓa yi wa Allah a tatunan fahishata ma sabaka kun biha min ahadi min al'alami haka annabi lut ya ce musu yanzu kun aikata bannar da a tarihin duniya wani dan adam bai taɓa yi ba da suka yi wa Allah laifin da ba wanda ya taɓa yi wa Allah sai Allah ya yi musu azabar da bai taɓa yi wa kowa domin ne an jiza'u min jinsil amal gwalgwadon laifin da ka yi wa Allah gwalgwadon irin azabar da Allah zai maka annabi lutu alaihi salam ya tattara su mutanen gidan gabaki daya ya kira masu imani ya ce zo kowa ya kwana a gidan shi a da aka sun taru a gidan ana tsammanin ko dan a kare wa'annan a ba wannan bane akwai abin da za a ya tabbatar musu da cewa za a halakar da su halakar da su za a yi yaushe sai aka ce da su inna mau'idahum subh da asuba za a halakar da su annabi lutu ya ce tun da kun zo kawai a gama da su mana ɗan adam ke ko sai ɗaya daga cin mala'ikun ya ce da su ya ce ma annabi lutu alaisa subhu bi qarib kai da kai shekaru kana haƙuri da wannan mutane asuba yanzu ai kusa ce mana kai haƙuri sai da dare ya raba tsakiya kowa ya barci sai ya jajiki da shi da mabiyan shi ya kora kowa shi yana bin bayan su ina wani wani ya zo ya ce kowa ya tafi kuma sai aka ba musu doka wala yaltafitu minkum ahad za ku ji wani bala'i ƙara na fitar hankali amma kar wanda ya jiyo saboda bala'i ne wanda in ma mutum ya jiyo to da shi za a zama a wannan bala'in ba dan kallo akwai bala'in da yake faruwa a gadan kallo ko akwai haka ya sha faruwa annabawa su bar gari Allah ya halakar da mutanen su sake dawowa su rinka yi ma mutanen garin ba za a ce mai ba'a ba ne sai dai irin kaico da kuma takaicin an kira ku an kira ku amma ba ku ba to irin wannan bala'in shi ba ɗan kallo don wanda za a azumtar ma ba a gani shi annabi hudu ya kora mutane su huta an tafi tafiya tana tafiya sai Allah ta'ala ya sa mala'ika jibril ya shiga ƙasan garin ya sa fifikin shi ya daga garin har sai da ya zamanto dabbobinsu da sauransu suna jin tasbihin mala'ika shine Allah ta'ala yace baje Allah aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud sai ce musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id Allah ta'ala ya sa mala'ikan nan ya daga gari sama rijiya ba kasa take ba to kasa da rijiya aka shiga aka dauko garin gabaki dan shi sai aka kife shi sama ta koma kasa kasa ta koma sama lokacin da garin nan kasar ta fada da ƙarfi matar annabi lut sai ta jiyo tana jiyowa kai tsaye ta halaka ta mutu a wurin su kuma su wuce domin dama ya kafa doka an gaya musu kuma kowa ya kiyaye domin Allah ya nuna mata zaman ka da na gari in kai baka zama na gari ba zai amfani ka da aka ce kar namuje nemi namiji mace ka ta nemi mace ita take taimaka musu ana wannan bannan take ba su labarin an yi baki to da azabar ta zo duk da ita aka huta amma tun da laifinta ne sai Allah ta'ala ya sa ita ta jiyo alali an kafa dokar walayar tafi minkum ahadin wamdu haisu sumaru ku kama hanya ku tafi inda aka umarce ku amma ita sai da ta jiyo tana jiyo wannan bala'i ya same ta faɗi da mutu aka wuce gaba an wuce to Allah ta'ala sai sa gari da aka daga garin sama kafin a juya shi sai Allah ta'ala ya sanya aka rinka yi musu ruwan duwatsu na wuta kowane mutum ɗaya da sunan shi a cikin wannan dutse bayan abu an gama da su kuma sai aka kife su sai Allah ta'ala ce musawwamatan inda rabbik ai mu'allama sai Allah ya ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id wannan azabar da Allah ya wa wa'ancan azzalimai wallahi har azzaliman yanzu Allah yana iya musu ita ba ne sa bace Allah garin da Allah ya kife sai wani ruwa ya fito saboda wai kasar akwai bala'i ruwan har yanzu idan ka shiga babu kifi a ciki sannan kuma ruwan baya shayuwa yana nan yankin Jordani kasar Jordan a yanzu ruwan yana ana kiran ruwan da suna Baharul Mayyit wai mataccen kogi ko kifi babu a ciki saboda bala'i bala'i ne yake kasa ruwan da ya zo kasan shi bala'i ne amma sai Allah ta'ala ya sa wannan ruwan ba abin da mutum zai iya amfanuwa da shi shi sa Allah ta'ala ya ce wa yuhazirukum Allahu nafs ku kiyaye Allah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin al'umman nan annabi ya ce man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lut duk wanda ku same shi yana aikata aiki irin aikin mutanen annabi lut namiji ne ni namiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqtulul fa'ila wal maqula ku kashe wanda yake yi da wanda ake yi mashi idan aka kamu aka samu masu yin luwaki namiji yana neman namiji idan ana shari'a musulunci da shi ne yin da wanda ake man gaba ki kashe su ake idan aka samu wa mutum ya rikide ya koma dabba to da shi da dabba ake kashe su me nake nufi da wannan za a samu mutumin da wani boka zai bashi wani abu cewa za ka samu mulki ko za ka samu daraja ko za ka samu wani abu amma sai ka je ka biya bukata ka a jikin dabba ya maida shi dabba kenan ko to wannan dabbar idan aka samu wani yana biyan bukatar shi a jikin rako ko saniya ko wata dabba a musulunci wannan dabba ita ma yanka ta za a kuma haramun ne a ci namu ita ma kashe ta shi saboda ta ta zama guba a cikin al'umma to menene haddi na wanda a same shi yana wannan abu hukunci shine ya taɓa yin aure ko bai taɓa yin aure ba shine hukunci shi kisa ga musulunci amma wa yake wannan kisa shine alƙali alƙali ne zai tabbatar da laifin an samu shaidu da suka tabbatar eh to shikenan babu maganar duba alƙali ne zai yanke hukunci ba ga magarin mutane ba ko ni ko kai wani ya kama wani ya ce zai kashe ba aikin ba musulunci yana da tsari ina ba zan fahimta idan aka zo to ya ake kashewa a musulunci aka samu ta ya aikata alfasha ta zina ko ya yi ikirari shi ya yi ko aka samu shaidu guda hudu to abinda za a tabbatar cewa babu wata shubuha a kai misali babu wani wanda ya sa mai wata kwaya ko wani abu kamci haka babu wannan shubuhar eh to sai a bincike abu ne hankalin shi cikakke ne eh to sai a bincike abu na biyu ya taɓa yin aure ko bai taɓa yin aure in bai taɓa yin aure ba sai a mai bulala ɗanci sai a sa shi kaso na shekara ɗaya in ya taɓa yin aure to a wannan lokacin kuma jefe shi ne zaɓi to amma saɓani shi kuma luwaɗi duk wanda aka same shi namiji yana neman namiji aka tabbatar da wa'annan sharuɗa da aka ambata ya taɓa yin aure ko bai taɓa yin aure ba dole ne bar duniya shi ba magana bulala kawai kisa ne to amma sai malamai suke sabani ya za a yi shi za alkali zai sa a halbe shi ne ko takobi za a sare shi ko rataye shi za a yi wasu malamai tun a dawa ba magana yanzu ba a zamanin sabai wasu kace za a nemi dutsen da ya fi kowane tsawo sai a turo shi sannan sai a nemi wani karamin dutse shi ma sai a tura mai domin an mai azaba makamancin wacce kun fahimta ai wancan jefo su akai ko to tunda ba a yi lokacin shi ai sama da shi ya za a yi mai sai a jefo shi ya faɗi kuma sai a tura mai dutse ya danne shi wannan zai sa ya zama to an mai makamancin wancan laifi ne amma abin da zai baka mamaki mai hankali kawai in dai saitin kwakwalo shi ba ta goce ba zai san cewa namiji ba abin bukata ba amma shedanu kala biyu shayatin aljinni da kuma shayatin al'ins yau akwai wadanda suka daure wa 'yan daudu gindi ƙungiyoyi ke da kai wanda suka daure wa 'yan daudu gindi daudin nan daga nan ake farawa har a jica daga kada namiji yana karya murya irin ta mata yana sa kaya irin na mata to yayi bismillah ne yanzu zai fara kuma abinda zai baka mamaki wallahi a kasan nan da ke da kwai musulmi kashi 99.9 musulmi ne har a kasan na akwai lalatattun da suke matsayin daudu kuma akwai kungiyoyin da suke daure musulmi saboda lalacewa har a samu wasu wai su ɗauki takarda wai su kai assembly suna so a sa hannu wai wa'annan suwa ba su inci a gwamnati da ta wuce wannan shugaba assembly Allah saka mai da alheri da aka kawo ma cewa magana a yi vote bai taso ba nan kasar musulmi ce irin wannan ba ba irin wannan mu muke gote ba ya ake shi yayi wallahi ku gote ba yi saboda a iya tunanin mutane wai lalacewa ta kai dan musulmi ko kunya ba a ci wallahi kuma za ka samu wani wasu ne su ɗaro musulmi mutum ya zama mata maza lalacewa ce kuma tsinuwa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ita ce ta kama wa'anda mutane annabi ce Allah ya la'anci namijin da yake kama da mata da matan da suke kama da maza a cikin shigarsu da tasarrufat nasu akwai wanda za ka gan shi har da dan kunni ya sa yana yawo wani ma ko ba dan dauri bane kawai ba kauyen gayi wannan shi da gaskiya magana saboda ya ga wani mutum a turai ko dan kwallo ko wani mawaki ya sa dan kunni shi ma sai sa na farko ba addinin kuɗi ba ba aladun kuɗi ba kuma kai musulmi ne addinin ka ya hana wancan duka rasa wanda za ku yi shi sai wancan ce sa nake ba ƙauyen gayi saboda tsaba shirme mace in ta yi ƙoƙari ta yi jarumta mai ake cewa mace mai kama da maza yabanta ake tana ni tana kama da maza kai kuma sai ka lalace ka dawo namiji mai kama da mace wancan yabo ne ba mace mai kama da maza Allah ke walai sa zakar kalbunsa namiji ba ɗauki da mace ba da haka dukkanin al'umma da ta samu kanta idan irin wannan banna wallahi Allah zai jarbe su da cututtukan da zaka ji yana cewa ba magani sai ni shiga kabari kawai ko ba magani bane babu Allah ne zai hana a gano magani amma annabi ya ce ma anzalallahu da'an illa wa anzalahu shifa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu Allah bai taba saukar da cuta ba sai da ya saukar da maganin ta wanda ya sani ya sani duk ma duk cutar da ka ji ana cewa babu magani a'a ba a samu magani ba amma mu annabi ya ga mana cewa ba cutar da Allah ya saukar sai da ya saukar da magani ta to ya akai ba samu ba annabi ya ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani magani ya sani wanda kuma bai sani ba shi ko bai sani an dauki sama da shekara 30 ana magana akan kanjamau ana cewa ba magani ta haka ne tafiya tana tafiya sai aka ce akwai wasu kwararru sun gano magani ta da ta aka yi babu amma yanzu an gano dama lokacin da cutar ta auku Allah ya saukar da maganin ta sai dai Allah bai bari mutane suka gano magani to shine Allah ta'ala yake bayani akan mutane annabi Lut sun saba wa Allah su ne farkon wanda namiji ne ne namiji su ne kuma farkon mutanen da Allah ya yi wa irin wannan azaba a da can Allah bai taɓa irin ta ba domin sun yi wa Allah laifin da ba a taɓa ne irin shi ba sai Allah ya musu azabar da bai taɓa yi wa ko irin ta ba kuma sai Allah ya ce musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min zalimina bi ba'i bismillah ko karin da aya na gaba na'am wa idara auka in yattakhidunaka illa huzwa Allah ta'ala yake idan makiya suka ganka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafiran maka kina a wancan lokaci Allah yake in yattakhidunaka illa huzwa babu abin da suke rikanka sai abun yi wa'izi in kaga annabi ba abin da suke mishi sai izini suna cewa a hadha allazi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan ne Allah ya aiko a matsayin manzo wai suna nufi annabi Muhammad bai kamata ya zama manzo a tunaninsu sun faɗa a wani wurin suka ce shi dai ba mawadaci bane sannan ba basaraki ba ne a ce Allah ya ba shi littafin da kuma shi ne na ƙarshe bayan shi ba wani laula nuzila hazal qur'anu ala rajulin min al-qaryatain azim sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik nanu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'da sukhriya sai Allah ya ce wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un Allah ta'ala yake suna cewa dan me yasa inda Qur'ani na magana Allah ne ba a wa manyan mutane ba Na'im ibn Mas'ud da kuma Abu Jahl a iya tunanin su wa'anne ya kamata a ba mu ina ba dan fahimta sai Allah ta'ala yake ahum yaqsimuna rahmat rabbi su suke raba rahma Allah ne ba su suke raba ba Allah ne yake zaben wanda ya ga dama ya bashi annabtaka ko manzanci Allah ta'ala yake wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqta sai a wata aya Allah yake Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ta'ala shi ya zabe a cikin mala'iku ya ba kowane mala'ika aikin shi a cikin mutane kuma shi ya zabe rusul manzanni ya zabi su annabi Adam annabi Muhammad annabi Musa da sauransu kuma kowa ya ba kowa matsayin shi da kuma al'ummar da ta dace da shi sai Allah ta'ala ya ce wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha wai saboda izgilin da suke yi suke cewa in kada aikad kada tabbas shi Muhammadu ya kusa in kada la yudilluna ya kusa ya batar da mu an alihatina game da iyayen gidu wai ya kusa ya batar mu laula an sabarna alaiha ba dan mun yi hakuri mun rike addini ba da ya batar mu Allah yake wa saufa ya alamuna da sannu za su sani hina yarawna al'azaba ranar da za su ga azaba tun ranar mutuwarsu da ranar shiga kabarinsu da ranar tsayuwa a gaban Allah man adallu sabila wane ne yake kan hanya bata su ko shi suna nufin abin da suke akai addinin kwarai ne wai addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine bata suka ce saura kaɗan da ya fitar da su ba dan sun dage akan addinin su ba annabi sallallahu alaihi wasallam akan shiriya yake kuma shiriya ya zo yana kiran mutane zuwa ga Allah sai dai shiriya tana hannun Allah ne wanda ya ga dama yake ba ina fatan fahimta Allah ya ce a fara'ita fara'ita ko ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه kaga mutumin nan da ya riki son zuciyar shi shine abun bautar shi afa anta takunu alaihi wakila yanzu kai ka zaman to kai ne mai iya bashi kariya ko tsaro bi mana wanda ya riki son zuciya shine abun bautan shi anya kai ka isa ka kare shi ya daina bin son zuciyar nan son zuciya ya riga ya mamaye zuciyar shi har ya zama kamar shi yake bautawa duk abin da ya saba ma son zuciyar shi to sai dai ba ma wannan abun hakuri son zuciya zai yi idan Allah ya ce ayi in zuciyar shi ba ta so sai dai ba ma addini hakuri amma ba zai yi ba idan Allah ya ce kar ayi in zuciyar shi tana so to sai dai ba ma addini hakuri amma abin da zuciyar shi take so shine zai shi kuma son zuciya duk wanda ya aikata shi tun a nan duniya sai yayi nadama kafin a je kiyama amma duk wanda ya fi karfin zuciyar shi idan ranka yana so abu sai kai hakuri ka ba ranka hakuri kai abin da Allah yake so to a gobe kiyama aljanna ce ce makomarka Allah ta'ala yake wa amma man khafa maqama rabbih wa na'a nafsa anil hawa sai Allah yake fa innal jannata hiya al-ma'wa duk mutumin da yaji tsoron tsayuwa a gaban Allah domin ya amsa tambayi wa na'a nafsa anil hawa ya na zuciyar shi abinda take so dan Allah baya so sai Allah ta'ala yake fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ita ce makomashi kuma malamai suka ce galiban duk abinda rai yake so to galiba sai an yi nadama kan shi shi yasa masu hikima suke cewa wai in ba ka so ka gani ka ga mummuna abu to kai kokarin ka hana ranka abinda ba abinda take so ko ma menene in dai rai tana so galiban zaka ga cewa abin nan ba zai kai mutum zuwa ga hanyar nasira ba shi yasa wani mai hikima yake cewa wa khalifin nafsa wa shaytana wa'sihima wa inhuma ma hadaka nusha fatahi wa khalifin nafsa wa shaytana ka saba wa ranka da kuma shaytan wa'asihima ka saba musu sabo na gaskiya wa in huma ma hadaka nusha yace fatahi ne idan da za a yi hishin sa asace nasiha suke ma da shedan da ranka ka sa alamar tambaya gami da wannan domin galibin abin da rai yake so zaka ga cewa dan adam bai cika kai labari akan shi ba am ta sabu anna aksarahum yasma'una aw yaqilu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kana tsammanin mafi yawancin su suna ji ko suna hankalta ba kurame bane amma jin kada suke yi baki bane na fahimta ba sun zo bane su ji me za su fahimta don su yi aiki da shi au ya nuna ko kana tsammanin suna hankalta bi ma'ana suna da hankali amma hankalin su bai kai su zuwa ga abin da Allah yake so Allah yake misalin su ilhum illa kal al'ami Allah yake kamar dabbobi ba nan ba Allah yake balhum aballu sabila sun yi dabbobi bacewa saboda dabba in ta ga abin da zai cutar da ita bari shi rage amma su da wayansu da hankalinsu ake gaya musu abin da Allah baya su abin da zai halakar da su amma kuma suke aikatawa dabba ba ta ganin abin da zai halakar da ita ta je ta yi shi babu shi babu shi dabba in akuya ce ta tsinkayi kura guduwa za idan ta tsinkayi zaki guduwa za amma su ba abin da zai kai su halaka ta duniya da kiyama ita ce saba wa Allah an yi musu wazi an ja kunnen su suna ji kuma sun san gaskiyar wannan annabi amma ba su ba to shine Allah ta'ala yake inhum illa kal an'am daga ce sai Allah yake banhum adallu sabila Allah yake sun ma fi dabbobi bacewa shi yasa gobe kiyama Allah ta'ala yake zai cika wutar jahannama da wasu mutane waɗanda Allah ta'ala ya ba su hankali ya ba su ji ya ba su gani Allah yake wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins sai ce lahum qulubun la yafqahuna biha sai ce ni walau azanu la yasma'una biha walau a'yun la yusiruna biha da kashe sai ce ni ulaika kal an'ami sai ce balhum adal wannan kamar dabbobi suke Allah yake sun mahi dabbobi bacewa dan adam Allah ta'ala abin da ya fifita dan adam da shi shine Allah ta'ala ya yi shi mutum yin ka mutum kadai Allah ta'ala ya fifita ka akan dabba saboda mutum koda ba musulmi bane insaniyan nan ta kasancewar shi mutum akwai wata daraja da Allah ta'ala ya mishi shi yasa da har ne zai mutu haramun ne a garin musulmi su binne shi a makwantansu amma kuma haramun ne su bar shi dabbobi su ci dole su je su nemi wani wuri su tauna rami su binne shi domin me yasa wala kad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat Allah ta'ala yake mun karrama dan adam yin shi da muka yi mutum ba mishi dabba ba girmamawa ce da haka da zai rasu kai tsaye dole ne a nemi wuri da za a tona rani a binne shi ba za a binne shi a makwantar musulmi ba amma kuma ba za a jefar da shi yadda ake jefar da akuya in ta mutu ina ba za mu fahimta ba musulmi bane eh ba musulmi ne amma mutum tunda mutum ne kuwa dole a nemi wuri da za a tona rani a binne shi inda zai zama babu wulakantarwa babu kuri malamai suka ce za a nemi wani wuri nesa da gari inda dabbobi ba za su tona bi na karnuka ko na ba za su tona naman shi ba sai a tona rami mai zirhi sai a sanya shi sai a mai da ƙasa a binne an karrama shi masu hikima suke cewa ikramul mayyiti dafnu karrama mamaci shine binne shi sawa'an musulmi ne ko ba musulmi ba ina fatan fahimta bismillah
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يصيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا Allah ta'ala ce alam tara ila rabbika kaifa madda zilla ya kai mai karatu baka ga yanda ubangijinka ba kaifa madda zilla yanda Allah ya shimfida inuwa walau sha'a da Allah ya ga dama la ja'alahu sakinan sai Allah ya sanya inuwa ta zaman ba ta gushewa summa ja'alna shamsa alaihi dalila sai muka sanya rana ta zaman to ita ce alamar da take nuna inuwa za ta bayyana sun maƙabadnahu ilaina qabdan yasira sannan kuma sai muke nade wannan inuwar kadan kadan har ta zamanto babu ita Allah ta'ala yana bayani daga cikin wasu abubuwa wanda shi kada yake ba mai yi sai shi daga cikin aikin Allah Allah ta'ala shi yake shunhuda inuwa me yake nufi da wannan idan rana ta hudu idan ka kalli duk inda ba gabas ba to zaka ga akwai inuwa saboda mi rana ta huto daga gabas kenan duk abin da yake yamma zaka ga yana da inuwa Allah ta'ala yake wannan inuwar daga hutowar rana in dare ya yi arba magana inuwa to sai Allah ta'ala ce sun maja'alna shamsa alaihi dalila sai rana ta huto ne ake ganin alamun inuwa daga rana ta huto idan akwai gini za ka ga gini na yana da inuwa idan akwai ice za ka ga ice na yana da inuwa lokacin da suke gabas inuwar shi tana ina tana yamma lokacin da rana ta riga ta zo tsakiya sai ka ga cewa inuwar komi ta koma ƙasan shi idan rana ta yamma sai kuma ita inuwa ta huto daga ina ta koma gabas to ana nan ana nan idan yamma ta yi sai ka nemi cewa daga rana ta fada sai ka nemi inuwa ita ma kaga ta fada domin duhu ya riga ya saka shi ne sun maqabadnahu ilaina qabdan yasira Allah ta'ala shi kadai ne ke wannan sannan sai Allah ta'ala ya ce walau sha'a la ja'alahu sakina malamai suka ce da Allah ya ga dama sai ya sanya duniya ga baki ɗaya ta zamanto kullum a cikin duhu kullum inuwa ce babu hasken rana duhu kawai babu hasken rana shi kuma Allah ta'ala ya san cewa ɗabi'ar ɗan adam yana da buƙatar a hasken rana domin ya ga me zai sannan ɗabi'ar abin da yake ci shi mutum yana da buƙatar hasken rana jikinka yana da buƙatar hasken rana abin da za ka shuka yana da buƙatar hasken rana kai kan kai kanka kana buƙatar hasken rana domin duk wanda ya zo nan ba wanda ya zo da cocila amma da da dare ne in ba haske kowa sai za buƙatu ne haske ina ba za mu fahimta amma hikima ta ubangiji sai Allah ta'ala dan ya nuna ma cewa yanda yake kawo rana haka kuma yake kawo yini idan rana ta zo kuma sai Allah ta'ala ya kawo wani abu kadan mai kama da dare a cikin rana shine shine inuwa ina ba za mu fahimta sannan kuma in dare yayi sai Allah ta'ala ya kawo wani abu mai kama da yini shine hasken wata ina ba za mu fahimta to shi Allah ta'ala yake bayani akan daga cikin kudurarsa shi yake shimfida inuwa walau sha'a la ja'alahu sakina inda Allah ya ga dama sai sanya inuwa ta zamanto a kafe summa ja'alna shamsa alayhi dalila Allah yake muka sanya rana ita take sanyawa a gano inuwa ta yi yamma ko kuma ta yi gabas in rana tana gabas inuwa tana yamma in rana ta yi yamma inuwa ta komo gabas shine summa ja'alna shamsa alayhi dalila summa qabadnahu ilayna qabdan yasira Allah yake da kadan kadan muke nade inuwa daga rana ta riga ta fada sai a nemi inuwa ma gaba ki a rasa sai Allah ta'ala ya zana wani abu da shi kadai yake kuma yace wa huwa allazi ja'ala lakumul layla libasan Allah shine ya sanya muku dare ya zamanto sutura a gare ku wannan masubatan Allah ya sanya muku barci ya zaman to hutu a gare ku waja'ala an-nahara nushura Allah ya sanya yini lokacin da za ku yadu a cikin garuruwa domin neman abinci da za ku ci Allah ta'ala yake waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha ma'asha ai waqtu talab ma'ishatikum ne lokacin neman abincin ku to shine anan sai yace waja'alna waja'ala an-nahara nushura wa huwa alladhi arsala riyaha hakanda wa huwa alladhi arsala riyaha bushran bayna yadi rahmati sannan Allah ta'ala daga cikin ikon sa da kudurarsa da yake nuna shi kade ya kamata abutawa huwa alladhi arsala riyaha shine yake aiko da iska bushiran domin ta bada albishir bayna yadi rahmati gabanin zuwan rahamar Allah shine ruwan sama idan hadari ya hadu to za ka ga kafin a fara ruwa sai kaga iska tana tahowa iska nan da take tahowa yake nuna ni alama ga ruwa na duk wani abu naka da kake ganin zai jike iska nan daga ta zuwa kai kokari ka sashi daki baina yadi rahmati gabanin zuwa rahmar Allah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah yace muka saukar da ruwa mai tsarkake mutane daga sama tahur ay tahir wa mutahhir ruwa mai tsarki a karan kanshi kuma mai iya tsarkake mutum ruwan sama tsarkakeke ne ana shan ruwan sama ana iya wanka da shi ana iya arwala da shi kuma ana iya magani da ruwan sama ya tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ana yin ruwa wani lokaci yakan hutu sai sai gudda wani bangare na jikin shi ruwa ya dake shi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da wata hutu ma ya zo tsaya ruwan yana dukan jikin shi sabai suna kallon suka ce ya rasulullah wannan menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yanzu yanzu ya zo daga wurin ubangiji ina so ya taba jikina domin ruwan sama yana da albarka har wasu daga cikin malamai na likitancin musulunci suke cewa idan mutum ya kamu da rashin lafiyar da an yi magani an yi magani an rasa to abin da ake bukata a mishi abu a tarari ruwan sama a aji mishi sannan kuma a zo a same shi banda al'aurar shi a tuɓe mai riga ya zauna da gajeren wando ko na abu a yi ruwan sama ya dake shi ya ƙare ko da sihiri na bi izin sai ya warke ciwo dai irin wanda za ce ba san wani iri ne ba ko amma ciwon da likita ya auna ya ce kaza ne to likita ya ga mutum kuma magani shi amma ciwon da ba a san wani iri ne ba to a samu ruwan sama a tara wanda zai rinka sha sannan kuma shi kan shi ya fito ruwan ya rinka dukan shi a fara ruwa har a ƙari ruwan sama yana dukan shi bi izinin lahi jalla wala ko da sihiri ne sai ya warware domin Allah ta'ala ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa daga sama mai tsarkakewa wanda suka ce mai tsarkake datti na zahiri da kuma datti na baki shi ne Allah ta'ala yake wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maita mun saukar da ruwa ne domin mu rayar da ƙasa bushashiya bi ma'ana garin da ya ƙasar shi ta bushe Allah ta'ala yake sai mu rayar da shi bi ma'ana sai kaga tsoro ya huto har kaga ciyawa ta huto tsawashar wa nusqiyahu sannan mu shayar da wannan ruwan mimma khalaqna daga abinda aka muka halitta al'aman dabbobi wa anasiya kasira da kuma mutane da yawa idan aka yi ruwan sama dabbobi za su samu ciyawa da za su ci kuma za su samu ruwan da za su sha sannan kuma idan da ruwan saman nan Allah ta'ala yake shayar da mutane ya shayar da gonakin su yau duk wanda ya shuka wake ko hatsi ko wani abu abinda yake jira ko da binne jira yake ruwan sama ne ba zai je yake yana ban ruwa ba zai jira sai na sama yanzu sannan idan aka yi ruwa ka duba hikima ta ubangiji ruwa daga sama yake sabka ya jika gari gari ya sanyi a yi shuka a samu albarka kai hatta da ruwan da yake kasa in na sama ya zo yana ɗago shi ka samu waɗanda suke tona rijiya za su gaya ma cewa inda ake tona rijiya in suka samu ruwa a metir bakwai ba za su tsaya ba sai su ce a ƙara metir uku domin inda ma ta wuce ruwan nan zai ƙara yin ƙasa Allah ne ya tashi shayar da mutane ruwan sama har kuma na ƙasan shi ma ya sake ɗagowa ya sama ina ba za mu fahimta duka wannan daga cikin hikima Allah ne Allah ta'ala yake wa nusqiyu mimma khalaqna an'ama wa anasiya kaseera wa laqad sarrafnahu bainahum Allah ta'ala yake mun jujjuya ayoyin mu da dalilai da suke nuna samuwar Allah da cancantar Allah da bauta bainahum tsakanin bayi duk wannan abubuwan da muka zana ba wani abu ɗaya da mutane wani yake in ba Allah ba babu ka ɗauka tun daga huto da rana da fadawar rana da huto da dare da hutowar yini Allah ta'ala yake da kuma samar da ruwan sama ba mai yin wannan gaba ki sai Allah wala qad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru domin su wa'azantu su gane girman Allah su bi Allah amma Allah ta'ala yake fa aba aktharu nasi illa kufura mafi yawancin mutane sun kiya sai imani da Allah kafirci kawai su raba shi yasa saboda shirme wani in ya ga wani abu abin da ya kamata ya sa ya bi Allah ba zai danganta ba Allah ba yanzu duk wannan abin da aka zana kowa ya san bayan shi amma saboda tsabar tanakut me tanakut tubka da warwa contradiction sai mutum ya zo ya yarda da wani abu kuma ya ƙi yarda da wani abu yanzu aka yi samun mutumin da shi bai yarda da akwai Allah ba amma ya yarda da cewa mota akwai wanda yi mota ba ta yin kanta jirgin sama ya yarda cewa Allah ne akwai wanda yi shi amma tsuntsu da yake tashi yana ganin na cuci haka nan kawai samu jirgi akwai wanda yi shi amma tsuntsu ba wanda yi shi nu'man imam nu'man kenan abu hanifa wata rana tattauna ta gamu da shi ga wasu waɗanda ba su yarda akwai Allah su ba sa kona je ba su ma yarda akwai Allah ba su yarda akwai wani wanda ba yau kai waye ka kawai haka nan aka ga shi sai aka yace aka sa rana za a yi mukabala tsakanin Abu Hanifa da wannan mutane aka sa lokaci Abu Hanifa sai ya saba kuma da gangan bayar izinin ko yayi latti suka yi ta jiran shi suka yi ta jiran shi har sai da suka kusa tashi sai gashi ya zo suka ci haba abuwa nifa ya za mu yi alkawali da kai kake cikawa muna nan muna ta jira sai ce ku yi haƙuri wani abu ne ya ɗan ɗauki hankali na ya tada mai hankali shine na tsaya sai da naga abin ya aka ƙari ya tsaida ka ya ce yi menene ya ce na zo ne bakin ruwa inda zan tsallako kun sa ai tsakanin garinmu da garinku akwai ruwa suka ce yi to da yanzu sai ko masu jiragen ruwan nan babu kowa ba jirgin ruwa ko daya ina nan ina jiran su kawai sai wasu itace suka zo suka sare kansu suka feke kansu suka gyara kansu suka haɗa suka zamanto jirgin ruwa suka zo bakin ruwan suka tsaya shine sai na ayo sai muka taho sai suka ce kakari da mana ka ce ka iso jirgin ruwan wani amma jirgin ruwa zai kashi ne ya ce yanzu jirgin ruwa ita ina aka taɓa yin jirgin ruwa shi ya yi kashi ya ce yanzu jirgin ruwa baya yiwa ce baya yiwa yanzu wannan magana ta ba gaskiya bane suka ce ba gaskiya bane in ma ka hayo jirgin ruwa akwai wanda shi shi kuma abin da yake so su ci gaba da kafa wa kansu hujja ya ce yanzu ice ba zai haɗu ba ya jirgin ruwa sai sammai su haɗu su da karan kansu su halicci kansu yanzu inda muke kasan nan ita ta shi da kanta yanzu kai kanka ne yi ka jirgin ruwa baya yiwa dole sai wanda yi shi amma kai ka ce duniyar nan rana ta fito ta fada ba ta taba jinkiri ba ba a taba fashin damana ba yanzu duk wannan abubuwan gabaki daya alkawun bi abrajihi wa'annan abubuwan gabaki daya a ce ba wanda yi su amma jirgin ruwa kuma kuna musu dole akwai wanda yi shi suka yi shiru suka ce wannan gaskiya akwai abin duba ce ba wani abin duba ai Allah ta'ala ya gama magana yace masu cewa babu Allah tambaye su am khuliqu min ghairi shay'in am hum al-khaliqun banza ce ta yi su ko su kai kansu in ma baka san kowa ba ai ka san kai ba kai kai kanka ba wannan shine gaskiyar magana to shine Allah ta'ala yace wal qad sarrafnahu bainahum fa aba aktharun nas illa kufura duk wannan ayoyi da Allah ta'ala yake nuna wa mutane da za su sa su yarda akwai Allah su bi Allah Allah ta'ala yake mafi yawancin mutane ba su zabi komai sai kafirci shi yasa ko a yau da muke kafirai sun yi musulmi yawa lalle ɗaiɗaikun addinai in aka koma gefe kiristanci ya koma gefe musulunci ya fi yawa yahuda suka koma gefe musulmi sun fi yawa masu addinin buza suka koma gefe musulmi sun fi yawa amma wancan taron in ya taru a gefe ɗaya su kuma su fi musulmi yawa domin alkufuru millatin wahida da yahudawan da kiristoci da masu bautar rana da masu bautar wuta da sauransu kuma wallahi kaga musulunci nan nema ce shi sa Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ta'ala yace na cika muku ni'mata na yarda muku musulunci shi addini in ka ganka a cikin musulunci ka gode wa Allah wallahi ba wayo bane ba dubara bane kaga wannan wayar ga ta nan zaka ga tana mai ita ko wanda yi ta zaka ga akwai ilimi akwai kwarewa in an yi zafi za ka ce ma akwai tarmamaki kaza in an yi kaza in za ka ɗauka a cikin duhu za ta yi ma kaza duk wannan ilimin yana ci amma kashi duk wannan ya sani amma bai san wani halittu shi wallahi akwai ƙwararru masana ɓangaren teknoloji a ƙasashen da suka ci gaba a duniyance amma wallahi zai gama aikin shi a zo a yi kaza a ce an tara kungo ya tsaye duniya wane ne ya je wane ne ya kare amma in ya zo kuma in zai fita ofis sai zo samu saniya ya mata haka yana da masa saniya dai da sarkin wawa yake kasa ma wuka shi sa musulunci na wallahi ke tashi daga Allah Allah ta'ala ya karrama ka yace ka nemi dabba in zaka yanka kai bismillah ka ci abinda aka ce ka yanka ka ci shine kai kake neman sa a wurin shi kuma wallahi wannan a madadin ya baka dariya tausayi kamata ya baka saboda zai kare rayuwar shi nawa suke bauta ba saniya in ta mutu sai a zo a yi konsiri fami sai a ce to yanzu cikin ɗiyanta wa za mu doka sun shi ne wani abu sai a ce a wannan babba wannan ta yi ba da nono sai a ɗauke ta yanzu ita za a bauta wancan ya mutu to kenan ina bauta da kuka mishi Allah ya kyauta karshen mu ana kamata mu tsaya da mu amsa da yan taboyi abin da kuka dai Allah ta'ala babba da abin da kuskure amma kuskure ya kuma وعليكم السلام ورحمة الله wannan yake cewa ya halatta mutum ya tarawihi kuma yake yamun laili a dare daya hadisin umra aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wuce raka'a goma sha uku a cikin dare ba a dare daya wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kenan idan yayi tarawihi yana iya a ce yayi tarawihin shi raka'a sha ɗaya tare da lima an yi wuce wance ya je raka'a biyu tare da su wannan wani abu ne daban amma ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka ba abin da ya tabbata shine annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ij'alu akhir salatikum min al-layli witra ku sanya sallar ku ta karshe da zaku cikin dare ita ce wuce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa wani lokaci idan ya je gida bayan ya tsari sallah ga baki da an yi wutiri yana yin raka'a biyu kenan in kai sallama ta ƙarshe tare da liman ka koma gida ka ji kana tsayawa kana iya raka biyu kenan ya rage naka kana iya tsawaita sallah domin kai dai amma in kana jagorantar mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka tuna a cikin su akwai mara lafiya akwai mai bukata akwai yaro akwai kuma dattijo a cikin su akwai kuma mai bulaguro wallahi ta'ala wai mutum ne ya yi barci rana sai ya tashi ya yi mafarki ya ɓata jikin shi wanka zai yi ko kuma sallah zai yi duka bi zai ya yi wanka ya yi sallah domin jaraba ta riga ta kama shi kenan dole ya yi wanka sallar la'asar ita kuma nama ba ta sauka a kan shi tunda yana nan babu wani uzuri da ya same shi Allah fa'ala baban shi ya yi fushi da shi saboda ya ake shi sayin taba ya ki zuwa me ya hukuncin wannan hukunci shi ne rinka ba baban hakuri kuma kai sayi taba ya ba shi hakuri ba ba ta ma'ubarai sannan kuma ba a saba ma Allah don a faranta ma wani gare na ba za mu fahimci bismillah wai mutum ne yake da mata guda biyu amma tun a da yana da mace ɗaya kuma da gida ya zo zai yi wasiya ya ba mu wannan cewa ko da ya rasu baya cikin gado la wasiya ta liwarisin haka annabi ce ba a wasiya ga duk mai cin gado ɗanka ba ka yi wasiya cewa a bashi kaza haka matarka haka wani abu me wasiya shine kyautar da ake ba ma mutum bayan mamaci ya rasu duk abin da ka ba mutum kafin ya rasu kafin ka rasu ba sunan shi wasiya ba kana yin wasiya ne cewa bayan na rasu a ba wani kaza to in yana cikin magada kai wasiya a bashi kaza to ba a yi hadawa za a yi araba idan kuma baya cikin magada ka bashi wasiya shi ma ko bai halatta ya wuce sulusi ba kashi daya daga cikin kashi uku yan ciyar na dukiya da tara domin wani sahabi ya ce ya rasulullah ina so in yi wasiya da dukiya ta kyauta in ba da rabi annabi ce a'a in ba da kaza da kashe ce asulusu asulusu kasir da wannan malamai suka ce ya halatta mutum yayi wasiya da yan ciyar na duke shi kashi ɗaya da cikin kashi uku ya bar miliyan uku yana damar yayi wasiya ce abokanai na wane da wane ba sa cin gado a ba su miliyan ɗaya matata da yarana da dangina su kuma a basu miliyan biyu in yi haka ya gaji amma bai halatta ya ce ba a basu wannan wanda ba sa cikin gado wasiya a basu kashi hamsin miliyan ɗaya da rabi a cikin miliyan uku bai halatta ba ko da ya yi wasiya ba za a aiki da ita ba Allah ya ce fa man khafa min musin janafan aw isman fa asla bainahum fala isma alayhi wanda zai yi wasiya yake neman zai kau karkace a cikin wasiyar nan to babu laifi da an saba ma wasiyar da yi ina ba zan fahimta Allah ba sun kari da haka akwai wani abu da ya karkashin wannan wasiyar wani lokaci uba sai ya zama yana da ɗa wanda yake mishi abin da yake so sauran iyan kuma ba sa yi ana ki samun matsala sai mutum ya ce na yi wasiya in na rasu a bawa ne abu kaza an wannan ba wasiya ce bai halatta ba amma ka sa su aiki su yi duka ba sa yi sai shi kada yake yi kana iya mushi wata kyauta kyautar da ba ta da yawa sosai domin ya zama wa'azi ga wa'ancan domin idan suka yi maka biyayya fa lalle sun kyautata ma amma kansu suka yi ma kamar ɗanka ne ka baya sallah ka dake shi dukan nan da za ka yi kai Allah ya ce ka sa shi ya yi sallah amma shi kake gyara ma domin in ya tashi a gaban Allah baya sallah ba za ta bi kyau in aka zo yin kyauta a nan ba a yin da zakar misul hazin unsayi gwalgwadon bukata ake dubawa a kyauta ba a bambanci in ka ba mace miliyan ɗaya in ka ba namiji miliyan ɗaya ita ma mace miliyan za ka ba sai dai kana iya ba namiji zai yi aure ka ba shi gida kyauta to ita ce ka ba sai ka ɗauki abin da ya kai kima wannan gidan ka bata ko kuma ka bata gida ya zamanto ana yin haya ana bata kuɗi ina ba zan fahimta bangaren kyauta ba a bambantawa amma gado ne in aka zo wannan yusikumullahu fi auladikum lizakari misul hadul usayi namiji yana da linkin abinda mace kamar ta samu amma a kyauta ba a wannan bambanci sai dai kuma wurin sarke nauyi ana ba kowa gwalgwadon bukatar shi ina ba zan fahimta yaron ka guda shekarar shi goma wannan shekarar shi biyu kaga ba zai yi baka ce yanda ka kashe kuɗi wannan kashe mai jika goma kayan sallah wannan shi ma sai an kashe mishi goma ba waki kayan jika biyar ya ishe shi ina ba zan fahimta wallahu a'lam ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار مرسى lafiya daga cikin ya Allah ba su lafiya wannan sai ga rasu ya Allah ka yafe musu idan rasu mu ta zo ku samu cika da imani ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da damana mai albarka wannan kasa ta mu kasashen musulmi gaba ki daya Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal ikhlas wa sadat fil qawli wal amal ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل لنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Gracias.